الحمد لله رب العالمين السلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدساك داوة wato darasinmu na daura da muke yi na balaga ilimin balaga da alaƙasa da alkur'ani mai girma an yi karatu ɗaiɗaiɗaiɗai zama goma sha ɗaya wannan shi ne zamanmu na goma sha biyu da za mu yi kuma shi ne insha Allahu zama da ƙarshe wanda kuma tun farkon karatun da mun faɗi ilimin balaga yana da alaƙa ya kasu gida uku ilmul ma'ani da ilmul bayan da kuma ilmul baliya mun yi ilmul ma'ani mun ƙari mun yi ilmul bayan mun ƙari kuma yi ilmul bayan mun yi ilmul ma'ani a yanzu a safha ta 263 za mu tashi a cikin albalagatul wadiha wanda duk lokacin da muka kawo misalai da ƙa'idodi dama littafin galibi ƙa'idodi muka lokacin wani littafi na albalagatul wadiha sannan sai mu koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an da imam suyuti mu ga alaƙar wannan ƙa'idar ko wannan uslubin ko wannan fannin ko wannan babin ko wannan fasli da balaga ta alqur'ani don babu wanda ya kai Allah iya magana wa man asdaqu min Allah qila muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wanda karatu da za mu gabata Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya صفحة تدريبي ودستين دقوكو أجل التافن البلاغة الواضحة سكتي علم البديع علمين بديع كلمة بديع دق بدع عليه دعين با بدع با إن أنت بدع على الحمزة يا فارا إن أنت بدع يا كاي أبو باتانة يا قولي يا إلمي شبا دريبي ودستين دقوكو الاختراع على غير المثال بديع السماوات والارض الله shi kage halittar samai da kasai ba dan ya gode yayi ba bai taba ganin mu wadal gori ba to shi ilmul badi' sun yi muqaddima tana da yawa ba za mu iya bayani kan ta ba wajen daga ilmul badi' arafta fi ma sabaqa anna ilmul bayan wasilatun ila ta'diyati al-ma'na bi asalib sun yi wannan duka wannan ba shi ba amma shi ilmul badi' a gurguje galibi ilimi ne mai kula da kyawun lafuzza daɗin faɗa ma'ana lafuzza biye alaƙa tsakankaninsu wani lokacin yana da alaƙa da ma'ana amma shi inda fitar kizi kyawun lafuzza kalimomi su jeru jeri mai kyau to shi ne ilmul badiya sai sun kace in ka diba safa ta 263 almuhassinatul lafziyya ababen da ke kyautata lafuzza kyautata lafazi kun san lafazi ma ayyana da ni yana nashi wuri na farko sai sun kasa aljinasu aljinas yana nufin bi jinsi abinda jinsin su ya zo da jinsin dan adam da adam jinsi dai ne ko kare da kare fa jinsi ɗaya ne to nan gaba wasu kalmomi ne waɗanda jinsinsu ta fuskar lafazi ba dole ba sai ta fuskar ma'ana zai iya zamantowa ɗaya to mu je a safha ta 265 alƙa'ida sun ka ce aljilasu daga jinsi ne aka ciro wannan kalima an yadda sha ba halafzanifin nutki kalimomi su yi kamanceceniya a wajen furuci wajen fada wa yakhtalifa fil ma'ana amma ma'anarsu ta zama ta bambanta kaji wannan da kyau kaga wannan yana da alaka ma da ni kaga yana da alaka da balaga don saboda kana iya zo ka iske kalmomi iri biyu kuma ka ba su ma'ana iri daya wa huwa nau'ani kana biyu ne tamun cikakke wa huwa mattafaqa fihi al-lafzani shine abinda kalma biyu suka yi kamanceceniya suka yi ittifaki suka hadu fi umurin arba'atin a cikin al'amura guda hudu wahiya nau'ul huruf nau'in harfi ya zama to daya wa shakluhuma da shakalinsu ko wasalinsu wa adaduha da adadinsu wa tartibuha da jerin harufan kaga shi kenan sun zama tumi dai kenan kenan nau'iyatul huruf shakl alladhi fawqa al-huruf adadul huruf tartibul huruf duk dai to suna ne jinasun tam nabiyu ghayru tam وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة يا زمنتو ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ya saba sai ya zamanto jinasun ghairu ta in an ka faɗi magana aka yi shuru shin mutum na jin daɗi bari mu bada misali Allah ce wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kaga wa yawma taqumu as-sa'atu nan kiyama ake nufi yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a anan duniya ake nufi wani dan lokaci to kaga as-sa'a ta farko da sa'a ta biyu duk kalma ce ta sa'a sa'a amma ga qur'ani ya kawo su amma ba da su ba guda bace kaga as-sa'a tana nufin kiyama sa'a na tana nufin wani dan lokaci a duniya sannan sa'a a larabcin mu na yau da gobe awa daya da agogo bayyana ko ba ka da bane sannan sa'a kuma duk su tana nufin agogo ishtaraitu sa'a kana cewa na sai awa na sai yi agogo almuhassinatu lafriya to kaga wata tabni sa'a sa'a tabni ittafaqa fil hurufi fi naw'iyyati al huruf wa shakliha wa adadiha wa tartibiha amma misalin jinasu ghayru tab inda Allah ya ce wa qala ta'ala fa amma al yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar kaga fala taqhar fala tanhar har har duka sun zo iri daya amma na farko taqo na biyu tan ta fuskar shakal dai ne amma ta fuskar adadin haruffa dai ne hudu hudu ne amma ta fuskar haruffa nau'in haruffa ba dai bane domin guda kafin gare guda nunun gare sannan ta fuskar tartibi tartibin haruffan kuma haruffan tun da kusa zama tode ba tartibin ba sai su ɗaya ba ba sai ko mun fahimta ba to kaga wanda suna ne ilmu a cikin ilmul badi ana kiran shi aljinas akwai attam akwai ni akwai al-ghayru tam sai na biyu safha ta 269 ko ba haka ba ko mu ce da 69 koko da gomiya shida da tara sai suka ce al-iktibas asalin alƙabsu shine ɗebo wuta tsakani la'alli atikun minha bi qabasin bi khabarin ko au qabasin ko ba haka ba kabas shi ne kaɗan ɗebo wuta kaɗan tsakanu to malaman balagwa sai suka ce iktibas shi ne kana tsakan magana sai kaɗan tsakanu kaɗan ɗebo cikin magana wanda ba taka ba sai ka ɗora ka tafi ana fahimta ta to shi ake ce ma iktibas tana yiwa a kira shi ko istishhad wani lokaci da yake wanda akwai sabani shin ya halatta ayi iktibasi da alqur'ani wadansu malamai suna ganin ba iktibasi da alqur'ani ba a kira shi iktibasi da kira shi istishhad muna fahimta saboda alqur'ani maganar Allah ce ba shi wata kofu maganar Allah kamar da kamar taka sai da kai istishhadi da maganar Allah muna gane ba amma in sakankanin maganar mutane ce la ba sa amma da qur'ani da hadisi wadansu malamai suka ce ba a iktibasi da su sai dai ayi istishhadi intabe sun ka ce qala abdul mu'min al-asfahani wani mutum ne ake kira abdulmumin al-asfahani adibni ya ce la ya wurin na kamina zalamake kasratul juyush kada ya ruɗe ka azzalumai suna da yawan sojoji da 'yan sanda wal ansari da mataimaka domin in kana da mulki ko kana da kuɗi duk kowa ma sai ce yabi munafukai da su suke waye ka haka ne abin yake amma ƙarya suke yi ba ba ka nan bane galibi in kana da mulki ko kana da kuɗi ba ka gane masoyinka in ba ka cikin wahala ba ka gane masoyinka shi yasa ba banza Allah ya yi maki ba ba Allah ba banza Allah ka wudura ba ba sai ka shiga jarabawa ko cikin ɗiyanka kake gane wani na za a jima ana tafiya tare da shi wani da ka shiga cikin matsala ma waje zai kowa ya zai shayi sai to da muna da muna jiran ya wuce mu ta da yace la la taghurrannaka min adh-dhalamati kasratul juyushi wal ansar tace innama nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kaga wannan istishhadi ne da magana Allah domin can da Allah yake cewa cikin suratu Ibrahim wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar to sai mu zo zuwa ga ka'ida safha ta 270 ka'ida ta 69 a cikin al-balaghatul wadiha al-iqtibas ya anka ce iqtibas tadminun nasri magana da ka kawo wanda ba waƙe ba ta kumshi awin shi'iri ko waƙe shay'an min alqur'anil karim ta kunshi wani daga cikin abin da alqur'ani ya kumsa awil hadisi sharif ko hadisi min ghairi dilalatin ba tare da ka nuna ala annahu minhuma ba daga cikin su yake to kaga wannan in har za a zaci magana kace kaga ai bai dace ba amma in masu ilimi za su fahimta sai a gane istishhadi ne kai wa yajuzu an yughayyara fil asal al muqtabas qalilan kana iya ka canza kaga in ka canza ke ne ta koma magana ka ba qur'ani bane ba hadisi bane to me yasa musu kawo magana gore ba shi yasa malamai sun ce wanga yana bukatar koyuri da dama domin ka dauko cikin qur'ani ka canza kenan ba qur'anin bane magana ka ci shi yasa gara a ci ya halatta tsakankanin maganganun mutane amma maganar Allah to sai dai a ce kai istishhadi da ita ko hadisi wanda kuma zaka ga babi ne cikin ilimin adab suna bayani kansa al musaraka al'adabiyya ko al-musaraka al-shi'iriyya shin iktibasu ne ko ko akhdu ne ko ko istifada ne ko ko sarika ne cikin ilimin adam yawa gari shi ni dai na ɗan baka misali gaya ma ɗaya ka je ka yi bincike ka samu mu'tamul mustalahat al-adabiyya al-qadima wal haditha ka samu mu'tamul mustalahat الأدبية الغربية معجم المصطلحات الأدبية العالمية معجم البلاغة العربية نبدوي طبعنا صفحة تدريبيو da saba'in da biyu bayan sun ba mu saja shine na farko sun ba mu iktibas shine na biyu sai as-saj'u shi as-saj'u malaman zaure ma ce masu kai saja'i saboda a tsarin bahaushe galibi ba saja'i a kuma tukarin kacce saja'i har yau bai kuma amma ana iya cewa tsara magana ta tafi daidai kuma ya zama to akwai daɗin saurare gare ta sun kace as-sajr al-amthila qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allah ka ba mai ciyarwa khalafan ma'ana madadi wa a'ti mumsikan talafan Allah ka ba mai riƙewa halaka. Wa ƙala a arabiyun wani balarabin kawai kaga sunan matsalar littattafan lokaci nan galibi sai a kawo an ce mu za a sassa ya ci nan ilimin hadisi sai ya shigo don sai an yi ta haƙiƙin shi wanga hadisi ingantacce na ko ba ingantacce ba ne kaga hadisi ne a cikin sahihul bukhari kenan malamin hadisi sai ce to an ce annabi ya ce amma kuna buƙatar dalili kaga ilimin hadisi ya shigo cikin balaga kenan sai an yi da hakikin hadisin nan ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne an gane ko wa kala a arabiyun wani balarabin kauye ce da haɓa bibini sailu a sailu ruwa ke sun tafi da ɗansa akwai matsala ke allahumma in kunta qad ablaita ya ce ya allah in ya kasance dama qad ablaita so da dama kana jaraban bayanka ya ce fa inda ka fala ma kada afaita ya ce so da dama Allah in kai jarrabi mutum kuma kana ba shi lafiya mi yake son ya ce Allah ɗana ruwa sun tafi da shi amma kana iya jarraban mutum da ɗan shi ya rabu da shi kuma ka mayar mishi da shi kina yana roƙon Allah inda yaron nan ya tafi Allah ka bai domin shi ina fata an fahimta to ga wani kuma magana suke cewa alhurru idza wa'ada wafa da in dai dali in yayi alƙawari yana cikawa nan ba ana nufin da ba wanda ba bawa ba ba ana nufin ba wanda ba bawa ba ana nufin mutumin da sun ciwon kansa shine da wa idza a'ana kafa in ya taimake ka zai taimake ka har ya tabbatar da taimakon yayi amfani ka san akwai mai taimakon ka taimakon hayaniya ka zo kana buƙatar shekara ɗari biyu saboda wata lalura shi kuma mutumin nan bai son ya ce bai taimaka ma ba sai ya baka shekara biyu saboda ya zo ya ce a wallahi ni ba na taimaka shi ko ya cancanta ya bada ɗari amma jaka biyu kawai ya bayar don saboda kada a zarge shi to kaga wannan taimako ne na hayaniya mutane suna zan yi irin wannan a akwai wanda in ka bashi jikabi mutumin da zuci ma yau gidan shi ba a yi abinci ba kada ya ka bashi jikabi ya ji ya haza abinci ko ba ka bane mutum ana bin shi bashin jika 200 an kama shi an ce ba a sako shi sai an bada jika 200 kuma kana iya bada 100 sai ka zo ka bada jikabi kai ka tafi son ina kake ka kare sunanka daga zaki mun gane wannan to wa idza aana kafa da in zai taimako zai taimako ne taimako wanda ya dace wa idza malaka afa in yan mallaka yana yafewa ka zalunci mutum sai ya nuna maka yana da ikon da zai rama ce kuma tafi na yafi maka an gane ko na ana nuna kaban mutum da yake jarumi waɗanda misalai da suka kawo sai sun ka kawo a safha ta 273 alƙa'ida as-saj'u mi ake nufi da saj'i tawafuqul fasilatayn fil harf al akhir fasilatayn kamar wurin da ake tsayawa in ana magana a tsaya ya zamanto sun haɗu fil harfin akhiri a cikin harafi na ƙarshe Allahumma a'ti munfiqan khalafa harafi na ƙarshe fa'u wa a'ti mumsikan talafa harafi na ƙarshe wa afdaluhu ma tasawat fiqahu kuma afdalu saj'i fiqarin shi su dace ya an ce fiqahu ya zamanto zaka iske wasullan shi tun daga na farko har ƙarshe galibi suna haɗuwa أعطي أعطي منفقا ممسكا خلفا تلفا تساوت في قرب to nan muskawar ba kenan tunda sun ce afdaluhu ma tasawat fi qarhu to wanda kuma laysa bi afdal shine wanda lam tatasawa fi qarhu shikenan kenan akwai as-sajabul afdal akwai kuma al-mafdul al-afdal alladhi tasawat fi qarhu to shin biye amfanin sajai galibi masu khutba suna amfani da shi zaka ga galibi kuma saja tunda karshe ne imamu suyuti in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an duk da shi qur'ani ba a ce mai saja'i don shi ba sha'ir bane kuma ba kalamul bashar bane amma inda akwai qadiyya da mas'ala da take kamanceceniya da shi shine wato cikin al-itqan fi ulumil qur'an wajen fawasilul ayi fawasilul ayi al'ayu jam'i ne na al'aya ana cewa al'ayatu ana cewa al'ayi a safha ta 254 a annabu tasi'ul 50 nau'i na 59 can za ka dubawa kaga shi ku na qur'ani yaya yake ba a kiran shi saja ana kiran shi uslub al-qur'ani mun ji wannan da kyau tau ilmin badiya ya kasu gida nawa gida biyu ilmul badiya akwai almuhassinat allafziya akwai almuhassinat alma'nawiya ya an ce almuhassinat allafziya su ne muhassinat wanda suke alaka da lafazi wanda galibi udaba su suke amfani da su almuhassinat allafziya adab zaka ga wani lokaci ana kula da kalmomi sha'ir ko nafa in ka dauki yanzu misali al-ash'ar za ka iske suna amfani da kalimomi waɗanda suke karewa da tsari ɗaya kafiya ɗaya yanzu in ka ɗauki ba'iya misali ba'iya ta shauƙi ahmad shauƙi ba sun kukun san ahmad shauƙi ba wanda shi kira amiru shu'ara shauƙi na ƙasar misra bai jima da mutuwa ba sosai cikin cikin mu'asirun in kana karanta adab kasan adab ana kasashe marahil kuma da funun al'adab aljahili الأدب الإسلامي الأدب في العهد الأموي الأهد في العهد العباسي الأدب في العهد الدول المتتابعة العهد الأدب في العهد ال- في الأدب المعاصر sannan kuma ana iya karkasa shi hasbar duwan adabul umawi adabul abbasi adabul andalusi ina fata ana fahimta ta al'adab fil asr al hadith to shi shauki na cikin mu'asiru kuma akwai shauki akwai ahmad shauki akwai shauki daif intabe shi shauki daif babban malami ne na adab na duniya bai jima da rasuwa ba ahmad shauki shi ma ana kira cikin mu'asirun amma shi ya dan jima da mutuwa dan shauki zai kwarare kusan shekara da ɗari haka da rasuwa amma bai kai ɗari ba kamar yadda nake tunani dan ina ganin ya mutu a alif da ɗari tara da talatin da biyu haka za abin da koko ko da sittin da biyu ne ina dan shakka kan shi almuhimmin shauki yana da diwani sunansa a shauƙiyat cikin kistar shauki akwai ban mamaki amma ba na so sai na tsawaita tun da akwai tarihi cikin cikin ashaukiya tun daga alif hayyawun kowane harafi sai da mishi tashi kafiya masu karewa da a a a a yayi masu karewa da ba ba ba ba yayi masu karewa da ta ta ta ta yayi sai da kai yawo to kaga wannan kula ne da saja in muka dibi cikin saja cikin littafin da ka samun saja ka gane akwai shi da kyau na farko akwai wani littafi sunansa mukamatul hamadani don shi fara yin mukama a duniya a tarihi tun da hariri ma cewa yi kwaikwayo da shi ne to in ka samu mukamatul hariri da mukamatul hamadani nan za ka samun saja a cikin annasar wanda ba wake ba saboda ko suna kawo wake amma cikin nasar sun yi nisa kuma cikin waɗanda suka shahara a cikin adab a zamanin da cikin al'adabul hadith akwai mustapha lutfil manfuluti wanda yana da littafi da aka sama al'amalul kamila rubuce rubucen da yi shauƙi kuma galibin shi'ir yana kula da saja saboda shi shi'ir ai mawzun ne ana ina fata ana fahimta ta shi'ir abu ne wanda yake mawzun galibi kuma zaka iske shi'ir ana kula da karshen kafiya duk da yake wasu shu'ara suna sabawa wani lokaci ta kare da kaza wani lokaci ta kare da kaza amma galibin shu'ara suna kula da waƙinsu ya ƙare da harafi ɗaya to sai mu ba da misali da shauƙi kasu da shi wanda ya yi bayiya wadda take ƙariya da ni da ba'u sai ya tattaro agrad kasira a cikinta kamar ba abu guda yi magana kansa ba to yake cewa salu kalbi gadata salawasa ba لعل الجمال له عتابا ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الجواب ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ثابع ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب وأحباب سقيت بهم سلافا وأحباب سقيت بهم سلافا ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة أخ الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابة وأن الرقب أيقظها جعات وأترع في ظلال السلم تابا ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم فما برحت كعابا فمن يغتر في الدنيا فإني لبثت بها فأبليت الثيابا لها ضحك القيال إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغابى جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أر غير حكم الله حكما ولم أر دون باب الله بابا ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا ولا كرمت إلا وجه حرم يقلد قومه المنن الرغابة ولم أر مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا fala taqtulka shahwatuhu wa zinha kama tazinu at-ta'ama aw ash-sharaba wa khudh li baynaka wal ayyami zukhran wa a'dil وخذ لبينك والأيام ذخرا وأعط الله حصته احتسابا فلو طالأت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه ثوابا وأن الشر يصدق فاعليه ولم أر خيرا بالشر آبا فريق بالبنين إذا الليالي على الأعقاب أوقعت الإقامة ولم يتقلدوا شكر اليتامى ولا ادرعوا الدعاء المستجابة أجبت لمعشر صابوا وصلوا أواخر خشية وتقا كذابا وتلفيهم حيال المال صما إذا ادعي الزكاة بهم أهابا لقد كتموا نصيب الله منه كأن الله لم يحسن نصابا ومن يعدل بحب الله شيئا كحب المال ضل هوى وخابا أراد الله بالفقراء برا وبالأيتام حبا وارتبابا فرب صغير قوم علموه سما وهم المسومة العرابة وكان لقومه نفعا وفخرا ولو تركوه كان أذى وعابا فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة bari mu yi haka nan tunda in mun kabi ta sai su shinye mu da lokaci Allah saka almuhassinatul lafziya yanzu sai mu zo safa ta 276 almuhassinatul ma'nawiyya ababen da ke kyautata lafazi ta fuskar ma'ana can ta fuskar lafazi ce so aljidasu an gane ko su nan lafziya ce sai suka kawo at-tauriya asalin tauriya kalima ce masdar daga warrayi warri tauriyatan dama duk fi'ilin da ya zamanto yana da harafi hudu mudaf ne kuma harafin illa a ƙarshen shi to bai zuwa taf'il sai kuma taf'ila amma in ba harful illa bane taf'il zai kuma ba qaddama yuqaddimu taqdiman mayyaza yumayyizu tamyizan an gane ko qaddara yuqaddiru taqdiran to amma in ya zamanto harful illa ne ƙarshe to sai kuma taf'ila kaga rabba yurabbi tarbiyatan naha yunahi tanhiyatan salla yusalli tasliyatan zakka yuzakki tazkiyatan warra yuwarri tawriyatan to kalima ta tauriya tana nufin ɓuyewa asali ta zarmi buyewa wara ya buyi wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih to tauriya sun kace shine buyewa kenan ga abu ana ganin shi sai a buye shi ba sai mun shiga cikin amfila ba sai mu zo zuwa ga ƙa'ida safa ta 277 sun ka ce a tauriya an yankunan mutakallimu lafzan mufradan ita tauriya shine mutum ya ambaci kalima ɗaya lahu ma'ana yani amma yana da ma'ana biyu ƙaribun zahir akwai ƙaribun ma'ana wadda take kusa an santa gairu muradin amma ba shi ake nufi ba wa ba'idun khafiyun akwai ma'ana wadda an nesa koyayya huwal muradu kuma ita ake nufi to kaga in nace al-ghazalatu ya ami al-ghazala barewa ko to amma kuma al-ghazalatu wani lokacin sunan rana ne rana laraba suna kiranta al-ghazala shi yasa imamul hariri mai muqamatul hariri akwai wata mukama da ya yi sai da ya kawo kusan lafazi masu tauriya sun kai kusan guda arba'in ina ganin kodin cikin baitutuka akwai kuma wata kasida da ya yi wadda an kai fatawoyi sai da ya kawo kusan matsala ɗari kowace tana ɗauke da kalma mai tauriya can cikin wancan inda ake masa tambayoyi ne bi a hukuncin kaza sai ya ce kaza kuma dukan ma'ana ce da kariba da ba'ida ya ce bi a hukuncin mace idza qata'at ba'laha in mace ta yanke mijinta sai ce babu matsala kaga nan kalma ta alba'alu tana nufin miji amma kalmar da ake nufi alba'alu ita ce da biyu kaga nan mace ta sare ita ce da biyu ai ba matsala bane amma in ta sare mijinta ai sai kisasi mun gane wannan kenan kalma ta alba'al tana da ma'anoni daban-daban to haka cikin waccan kasida don ba cikin mukama ba mukama guda bane sai amfani da kalmomi na tauriya wanda mutlakin wannan kasida ko in ce baitutuka indi ajibun arwiha bila kadhibin anil iyani fakannuni abal ajabi ra'aytu ya qaumi aqwaman ghidha'uhum bawla al ajuzi wa ma an ibnaka al inabi baiti ne kawo daga ra'aitun nan dukkan su ijma malamai shi kar su ra'aitu ra'aitu ra'aitu ra'aitu ita shine an ka shafi yace ra'aitu ya qaumi aqwaman naga wadansu mutane ghidha'uhum abincin su baulal ajuz fitsarin tsohuwa yace kuma wa ma'a an ibnat al-inab yace ba ina nufin ba kuma mi ibnat al-inab giya don ana kiranta baulal ajuz to me yake nufi kaga dole sai ka koma kaga cikin larabci akwai abin da ya an kawo shi yana da ma'ana ta kusa yana da ma'ana ta nisa an gane ko akwai baitutuka da suke kawo wa duka nan ka anna naisana ahda min malabisihi likanuna duruban min abin nan abil ghazalata min tulil mada harimat fama tufarriqu bayna al-jadi wal hamal al-ghazalata inji sha'ir yace kamar watan sanyi na ake zahi ka anna naisana ahda min malabisihi likanuna naisan da kanunu ashurul arabiya wanda suna can kanunul awwal kanunul sani sha'ir yace a lokacin sanyi na ga ana zahi yace a kenan dai kamar dai wanga wata ya dauki riga shi ya ba wannan wata sai ce amil ghazalata min tulil bada harimat ko ko rana ce ta tsuha fama tufarriqu bainal jadi wal hamali ba ta bambanta tsakanin dan akuya da dan abin nan da dan akuya da dan tunkiya wai ba ana saboda yawan yau da gobe tana bibiyar duniya har ta kasa mance lokacin da ya dace ta biyo aka samu sabadin lokaci ko ko me yake faruwa to kaga alghazala nan ma'anarta almi ash-shamsu shine ake kira tauriya na baka wurin da zaka same ta mai yawa ni nayi gaba oh sai kuma daga cikin al-muhassinatul ma'nawiyya at-tibaq at-tibaq kasirin asirin at-tibaq dai abu ne na saman wani kuma an daidaita sun ka kawo safha ta 280 ta ɗari biyu da tamanin sun kawo amfila wa ta sabuhun aikaban wahun rukut da kuma inda Allah ce ya stafuna minan nas wala ya stafuna minan Allah alƙa'ida safa ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya sun ka ce altibaku aljam'u bai na shai'i wa diddihi fil kalami shi ne ka haɗa abubuwa kishiyoyi biyu wa huwa nau'ani kuma kala biyu ne tibaqul ijabi tibaqi na ijab ijab kamar abinda an tabbatar da shi wa huwa ma lam yakhtalifu fihi ad ijaban wa salban abubuwa ne kishiyoyin juna amma ba su bambanta ba ta ijaban wa salban ta fuskar tabbatuwa ko korewa an gane ko tibaqu wa tahsabuhum ayqaban wa hum ruqud kaga nan dukkansu jumlolin da aka kawo jumloli ne ija duk da yake bacci daban kasancewa farke daban ko ba karambani amma ta sabuhun jumla ce tabbatatta wa hum rukun jumla ce ne tabbatatta ba su rikon fahimta ba amma nan da an ka ce ya minan nasi jumla ce ne tabbatatta ijabiya wala yastakhfuna min Allah jumla ce mi wato salbiya an yi salbukinta kenan ko da kishiyoyin juna suke in dai da usulubi guda suka zo ta fuskar larabci ijaban ijaban ko salban salban sai a kira shi attibaqul ijabi tibaqul salb kuma ya zamanto an kore an tabbatar da wannan an kore wannan ba sani ko mun fahimta ba tahsabuhum ayqazan wa hum ruku kana tsammanin sa tsammanin farki suke amma bacci suke sha'ir ya ce tara ainihu maftuhatan wa huwa na'imun ka arnabatin tahta dhillihi na taqima wa huwa makhtalafa fihi dhiddani ijaban wa salba gashi nan yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah shi yasa in ka ji an ce al-tibaqu ana magana tibaq sai ka ce to tibaq kala biyu ne akwai tibaqul ijab akwai tibaq as-sal za mu zo bayani cikin alqur'ani saboda wani ayyan bai ji mai mun kawo zancen alqur'ani ba ana kusa safa ta 284 al-muqabala ya an ce muqabala ba irin wannan muqabala da kike za a yi muqabala tsakanin malam wani da malam wani ba wanda asalin ta ba malamai suna kiranta al-munazara saboda kowane zai kawo nashi dalilai ne amma wannan su malamai suka ce a'a ko an kira ta muqabala babu matsala domin muqabalatu dalili bil dalili muqabalatu ra'yi bil ra'yi amma dai an fi kiranta al-munazara ilmul munazara al-muqabala to nan cikin ilimin balaga ne fa alƙa'ida ƙa'ida a sufa ta 285 ƙa'ida ta 73 al-muƙabala an yi uta bi ma'anayai ne a aksara abinda ake kira muƙabala shi ne a zo da abubuwa guda biyu ko fiye da biyu sun bayi uta bi ma yi ƙabilu zalika sannan a zo da abinda yake fuskantar wannan alattartibi a jere shi ne muƙabala ka zo da abu sai ka zo asamawatu al'am asamawatu al'am kaga mukamala ne ko kuma a'a sai an kawo biyu sannan a kawo biyu an gane ko inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara kaga alju'u da al'uri ba dai suke ba sai an ka ce wa annaka la tazma'u fiha wala tadha sai an ka je gaba sannan an ka kishiyoyin su kakkace babu su sun qur'ani kawo kaji al-muqabala to yanzu wannan muqabala kafin mu je gaba malamai suna kiranta wani lokaci al-laffu wan nashru ko at-tayyu wan nashru akwai al-murattabu akwai al-mushawwish rike da kyau wagga muqabala kin suna kiranta wani lokaci cikin muqabala ke in yi sun ka zamanto abu biyu ne ana kiranta at-tayyu wan nashr tayyu ai shine nadewa al-yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub al-lafu shi bare rufin nadewa ko shan kwada al-lafu wan nashr to akwai al-murattab akwai al-mushawwish kan sunan sun ka ala tartibi amma ba su kawo tana da ba ana ghairi tartib ko aksar tartib ina shiki wani in yaji an ce sai ji kai larabci na kawai ake sai a ce a cikin qur'ani akwai shi saurara ko dan qur'ani kake muna zuwa Allah ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn ko ba ka nan bane yanzu ya faɗi al-layl sane faɗi min an-nahar to yanzu a magana yanzu da wani ya kamata a fara al-layl tun shi aka fara faɗa sai ce fa mahauna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsira kaga yayi muqabala bainahuma sannan ta yi tafsili bainahum sannan akwai aks wanga ana kiran shi murattab saboda an faɗi dare sannan yini sannan sai aka zo aka faɗi mi bayanin dare sannan kuma aka ce zuwa ga yini kaga murattab ne to akwai mushawwish yana sa kwakwalwa ta rikita sai ka kwantar da hankalinka Allah subhanahu wata'ala ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كان يوم تبيض وجوه لو نبي أكفارا فسكوشين سكاي حسكي وتسود وجوه وده فسكوشين سكاي سكاي بكي ده وانيا كما تفار بياني وده سكاي حسكي sai aka ce fa'amman ladina su waddatu wujuhuhum a kafartun ba da imanikun fazukul azaba bi makuntum takfurun sai aka koma can wa amman ladina bi yaddatu wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun al-laffu wan nashru ko at-tayy wan nashru al-mushawwish karike shi yanzu cikin al-muhassinatul ma'nawiyya cikin ilmu al-badiyya da mu zo cikin husnul ta'lim ya an ka ce husnul ta'lil at-ta'lil ilmi ne akwai cikin usulul tafsir akwai shi cikin ilmul maqasid ash-shar'iyya akwai shi cikin ilmin usulul fiqh bayanin illa ko hikma to shi bayanin hikma da illa wanda na ilimin balaga bai shiga cikin ilimin alkur'ani saboda galibin ilimin balaga ana bayyana illa wani lokaci ta zabanto ingantatta wani lokaci illa ce ta azifa in ta bidu to illa ingantatta ita ma za ka iske duk hikimar da ƙur'ani da bayani illa ce ingantatta amma wanda illa ta balaga wani lokaci tana kama da illa da kafirai suke bayarwa akan hujjar wani abu saboda in illa tana da alaka da dalili ingantacce ingantatta ce to akwai illar da za a bayar sai ka iske ba illa ce ingantatta ba to su a ilimin balaga saboda an yi amfani da azifa sai a kira shi husnul ta'rif yanzu kaji wani sha'ir ya ce wa ma kulfatul badr al munir qadimatan walakin da hafi wajhi atharul laqami yace wa ma kulfatul badr al munir wannan ‘yan tsaga da kake gani cikin wata ƙadimata ya ce ba haka Allah halicce shi ba walakin na hafi waje yi asarun laƙun ya ce tasirin marina to wayan mare shi kaga son ina kai baka dariya in muka zo zuwa ƙa'ida safha ta 289 ya ce husnul ta'alil abinda ake kira husnul ta'alil a wajen malaman balaga an yin kiran adibi kaga cikin ilmin adab ne adibi yayi inkarin sarahatan ya fito karare yayi inkari aw dimnan ko a fakaice ba karara ba illa tashay'il ma'rufa illa ta abu da an ka sani wa ya'ti bi illatin adabiyya sai zo da wata illa ta adab tarifatin mai ban dariya kaji sun ga ce mai ban dariya tunasibul gharad alladhi yaksiru ilayhi ina fata mu ci ta dace zuwa ga abin da ke son ya kai kaga an faɗi illa shi sai ya dibi mai hissai sai ya yi to kaga wannan illa ce irin wanda zamu kamanta ta da ilmul adam da kuma irin illolin da kafirai suke bayarwa amma illa haƙiƙiya in an bayar da ita ita ce za ta dace da abin da shari'a take tabbatar da shi ina fata da fahimtar ka to ina ganin mun kusan zuwa karshe sai a safha ta 291 ta'kidul madhi bima yushbihu adh-dhamm wa aksuhu aksuhu kenan shine ta'kidul dhamm bima yushbihi bima yushbihu al-madh a safha ta 291 an gane ko to wannan shi kaidar shi zamu bayar safha ta 292 sun kace ta'kidul madhi bima yushbihu adh-dhamm za ka ƙarfafa yabo da abin da yana kama da zargi in kai yabi abu abin da za ka ƙara wanda zai biyu baya aini yabo ne to sai ka kawo wani abu amma zai yi kama da zargi amma ƙarfafa shi ne kai yace sun ka ce an yustafna min sifati zammin manfiyatin sifati madhi an yustafna a toge min sifati zammin daga sifa ta zargi manfiyatin ka kore ma mutum zargi sannan kuma sai kai istisna'in sifa ta yabo to kaga tun da sifa ce ta yabo kai istisna'i kamar kai ta'kidin yabo ne da abin da yake ni yake kama da zargin sa misali bari ga misalin da suka kawo wani yace laysa bihi aibun mutumin nan bai da aibi kaga an kore aibi yace wa annahu la taqa'ul aibu ala shibhihi sai dai ido ba sa ganin tamkarsa to kaga ai cewa annahu kamar wani na son amma da ai zargi ne za a yi amma sai an ka tabbatar da kuma har yanzu abun da yake na gari wala aiba fi ma'rufihim ghayra annahu yubayyinu azja ash-shakirina an ash-shukr sha'irin ce kyautar su ba ta da wani aibi illa dai in sun kai ma ita ba za ka iya gode musu ba kaga ai wannan ba aibi bane an gane ko sai kuma an yustasna li shay'in an yusbata li shay'in sifatu madhin na biyu a tabbatar da sifa ta yabo wa yu'ta ba'da habi adat istithna'i sai a yi zo da ada ta istithna'i togewa taliha sifatu madhin ukhra kuma dai yabo ne za a kawo ina fata an fahimci ni misali ka tabbatar mu mutun ka ce wani nagari ne kaga tabbatar mishi da sifa ta gari sai ka ce kash sai dai baya wasa da sallah kaga ai abu ne nagari to shi wanda shi ake kira tashbihul madhi ta'kidul madhi bi ma shi bihu zam wa aksuhu akwai kishiyarsa shi ko kishiyarsa kenan ta'kidu zambi bi ma yushbihu al-madh ta'kidu zambi bi ma yushbihu al-madh shi ma darbani kada biyu ne ba nan sun bugu bi ba an yustasna min sifati madhin manfiyatin a cire daga sifa ta yabo wadda aka kore sifatu zammin sai a kawo kuma istisna'in sifa ta zargi yanzu misali mutum ne ka kore mai sifa ta kyauta ka ce wani kash wani an gane ko an yustafna min sifati madhin manfiyatin misali ka kore kai istisna'i daga sifa ta zargi ka ce wani baya kula da sallah sai dai marwaci ne domin an kai an yi su batali shayin siffatu zammin a tabbatar ba siffa abu na biyu kenan takidun zammin bima shi gudun madar an yi su bata lishayin siffatu zammin a tabbatar ma abu siffa ta zargi nan ba korewa ba ne ka ce wani tabbas marwaci ne sun mai wuta ba da habi a dafin sai ka ce sai dai istitna'un taliha sifatu zammin ukhra sai ka tabbatar da kuma wata siffa ta zargi wani baya kula da sallah kaga nan a wani marubuci ne kan ka tabbatar mishi sai ka ce sai dai baya kula da sallah koko na farkon wani baya kula da sallah kaga nan na fiye kai mai sai ka ce sai dai marubuci ne kaga ba aikomi ba to wanga shi na cikin usulubin balaga wani za iya cewa shimballan ya za ka kawo naka ce usulubin balaga sai a ce akwai shi cikin ƙur'ani kunsan shi ne da yawa daga cikin abin da ɗalibai suke ganewa kuma ya kamata malamai masu rinka ba da misali da ayoyi da hadisai saboda ɗalibai ilmi su fahimci wannan ilmi yana da alaka da alkur'ani da hadisi Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum mi innahum unasun yatadaharun kai ka ji wani abu da an an ce a fitar da mutum daga wuri dan Allah ba ya zama to kamar abin mutum abin mutumin da abin zargi bane ko ba ka dan bane amma sai an ka ce innahum unasun yatahharuna laihin su tsarki suke ana bi dan masu tsarki kai ku kana bi dan masu dauda ka san tambadiwa ta kai tambadiwa to wato intikasul fitra kenan su ba tsarki suka nema ba dauda suke nema Allah shi mu tsarki abu na karshe yan uwa kafin mu zo zuwa ga karkarewa sai a safha ta 295 a cikin littafin al-balaghatul wadiha suna ake kira uslubul hakim wani sarori da ake kira uslub al-hakim shi uslubul hakim a safha ta 296 a ƙa'ida ta 77 suka ce uslubul hakim abinda ake kirhi da uslubul hakim ba irin wanga salo na mai hikima ba mai magana a ana nufin wani salo ne sunansa haka istilahan talaqil mukhatabu bi ghairi ma yatarqabu mutum ne yayi maka magana ko yayi ma tambaya yana jiran ka bashi amsa da abin da yake bukata sai ka juya ba abin da yake sa tsammanin ka bashi ba shi za ka bashi in ma bai tarki su'alihi tana yiwa in yi maka tambaya sai ka bar wannan tambayar kwata-kwata wal ijabati an su'alin lam yas'alhu sai ka bashi amsa wani abu daban don ka nuna mai wannan shi yake da muhimmanci gare ka mutum da yanzu ya tambaye ka ala gafar ta malai ina da tambaya sai ka ce ina jinka ce wai adadin mala'ikun da ke sama ta ɗaya nawa ne misali sai ka ce mai shika-shikan musulunci biyar ne kalimar shahada sallah azumi zakka hajji ah ba wannan ne tambaye ka sai ce to wannan shi za a tambaye ka ranar tashi alƙiyama shi ke da muhimmanci kai taba tun wanci to usulubul hakim wa sunansa mun gane wannan ko kenan mutum ya tambaye ka wani abu yana jiran ka bashi amsa sai ka bashi amsa wani abu wa imma yuhmalu kala wa imma bi hamli kalamihi ala ghairi ma yaqsud ko ku ka ɗauki maganar shi sai ka ba shi amsa ba ga abin da yake so ba ya ƙulu na la'in raja'ana ilal madinati la yi kuri jallal a azu min al'adal kaga ai shi na nufin manzo da zalam shi ne kaskantacce ko to kaga sai Allah bai ce bai kai ne kaskantacce ba sai ce walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina shikenan an kare da shi isharatan yakinan wa imma bi hamli kalamihi ala ghairi ma kana yaqsidu isharatan ila anna kuka da yan bari an yi tsala hada su'a kina amsa da maganar da kai mai kana nuna cewa ga tambayar da ya dace ya yi au bi au yaqsidu hada ma'ana ko ko ga ma'anar da ya kamata ya rufata ba waccan ba irin wannan ya zo cikin alqur'ani qala ta'ala Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka ga wata yasa wata yake farawa yana karami ya fara girma al ahilla jam'i na hilal ko shi kuma hilal daga halla ne halla kuma tana nufin daga murya larabawa sun kasance idan suka ga wata suna daga murya ana kuwa sai an ka sami shi al-ihla shi yasa abinda ake yankawa ba da sunan Allah ba sai a ce wa ma uhilla li ghayri Allah bihi ay rufi as-saut sai ka kuma cikin ilmul ishtiqaq sannan zaka sanin wannan to yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka game da sha'anin wata me yasa yake farawa karami sannan ya girma ya zan babba kuma can zuwa gaba ya koma karami sai Allah ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka ce musu su watanni ababe ne na sanin lokuta da sanin aikin hajji dama ai aikin hajji na ɗaya daga cikin mi sanin lokuta a ba an keɓance saboda muhimmancin shiga larabawa to asiri ku daina tambayar me yasa yake girma ko yake komawa karami a'a muhimmancin shi shine kula da lokacinku na ibada da al'amuran ku na rayuwa duka gaba ɗaya suna da alaka da shi kenan da ka sanya zan karami da babba ba shi an wajibi ba ka san me muhimmancin shi gare ka salloli biyar ga yadda za ka yi su dare da rana suke nuna maka yadda suke tafiya salloli biyar sallar juma'a sallar idi babba da karama al'amuran kasuwanci karatunmu shekara wata kaza za mu yi ko ba haka nan bane ga lokacin hutu mace idan mijinta ya mutu ga lokacin idda shine kamata ka tambaya ba me yasa yake zama karami da babba ba ko ka sani ko baka sani ba kai ka isa kana Allah shi mai da shi karami da babba ya ba kai saba to kaga uslubul hakim kenan kaga shin qur'ani ne akwai shi mun gane wannan to ɗan uwa wannan su ne iya adadin ƙa'idodi guda saba'in da bakwai da aka kawo cikin albalaghatul wadiha kuma muka ɗauko su ɗai bayan ɗaya in ba mantawa na yi ba muka yi bayanin ƙa'idar da kuma ba da misalai tare da alaƙa su da alƙur'ani mai girma kafin in ƙarƙare yanzu akwai abu guda da zan faɗa sai in yi wata sanarwa da ake son in gabatar shi ne da muka ce ilmul badi'a ko ba shi muka tattauna ba a cikin al'itkan fi ulumin ƙur'an a babi na 58 a saminu wal 50 sai imamu suyudi ya ka bada'i'ul ƙur'an bada'i'u da alhamza na farko da biyu da ainihin jam'i ne na albadi'u kenan ilimin badi'i da alkur'ani ya kumsa muna ji da kyau jam'i badi'a jam'in shi bada'a to ilimin badi'i da alkur'ani ya kumsa imamu suyuti da ya zo sai ya ce afradahu bit tasnifi akwai malamin da ya yi littafi kacokan dan kan ilmul badi'i na qur'ani sunan shi ibnu abil isba fa'aura da fihi na haumi a nau'in sai da ya kawo nau'i ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har nau'i ɗari mi'atu nau'in to wannan mi'atu nau'in ai ban iya kawo su gaba ɗaya amma bari ku jo da an ka kawo su ya ce fa'aura da fihi na haumi a nau'in wahiya almajazu wal isti'aratu wal tashbihu wal kinayatu wal irdafu wal tamthilu wal ijazu wal ittisa'u wal isharatu والمساواة والبسط والإيجاد والتشريع والتتميم والتكميل والاحتراس والاستقصاء والتذييل والزيادة والترديد والتكرار والتفسير والإيضاح ونفي الشيء بإيجابه والمذهب الكلامي والقول بالموجب والمناقضة والانتقال والإسجال والتسليم والتمكين والتوشيح والتسهيم ورد العجز على الصدر وتشابه الأطراف ولزوم ما لا يلزم والتخيير والتسجيع والتسريع والإيهام وهو التورية والاستخدام والالتفات والاستطراد والاضطراد والانسجام والإدماج والافتنان والاقتدار وائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلاف اللفظ مع المعنى والاستدراك والاستثناء والاقتصاص والإبدال وتأكيد المدح بما يشبه الذم والتفويت والتغاير والتقسيم والتدبيج والتنكيت والتجريد والتعديد والترتيب والترقي والتدلي والتضمين والجناس والجمع والتفريق والجمع والتقسيم والجمع مع التفريق والتقسيم وجمع المؤتلف والمختلف وحسن النسك وإتاب المرء نفسه والعكس والعنوان والفرائد والقسم واللف والنشر wal mushakalatu wal muzawaja wal mula- wal mubalagha wal mutabaqa wal muqabala wal muwaraba wal muraja'a wan nazahatu wal ibda'u wal muqaranatu wa husnul ibtida'i wa husnul khitami wa husnul takhallusi wal istitrad kaga istidradakin bai mai tashi nayi dan ya- ya kawo shi can ina ganin ban cewa nayi kaji nau'i na ilmul badi'u guda 100 ka nemi littafi ka yi karatu ni dai kaji na gaya maka in ka ji ba kuma kaga cikin itikali fi ulumul qur'an da baka gani ba to wannan kuma sai ka zo mu yi bayani da kai yan uwa mun kawo karshen wannan daura takaitatta a takaice cikin ilimin balaga kuma mun ba da misalai gurgudan ikon mu an ce a gaya ma yan uwa waɗannan karatuttuka da aka yi na daura ana samun su a saman group na whatsapp ko da kuma za a same su akan youtube da facebook da telegram na hausa islamic zandar kenan in ka shiga hausa islamic zandar in na audio kake so akwai whatsapp in na video kake so akwai na facebook akwai na telegram wannan sako ne wanda an ka ce in gabata don haka yau mun kawo ƙarshen wannan daura kuma shine ƙarshen program namu da muka zo da shi insha Allah ta'ala sai in Allah ya kaddara wani lokaci akwai rayuwa kuma Allah ya ba mu iko mu zo mu zabi wani ilimi mu ga shi ma an gabatar da gurgudun abin da ya sauƙaƙa gare mu wannan da mun kai yan misalai na muka ɗauka mun ka baka malaman da suka san irin waɗannan fannoni ɗan uwa a je a ɗauki karatu gare su wagga tana yiwa su taimaka ma ne ka gane inda aka sama gaba kuma kada ka yarda ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi musamman matasa duk waɗannan ilimin mukan ulumul ala in baka fahimce su ba kana bata makanka lokaci ne game da ilimi ku bari ku karantu sai ku fito ku yi ma addini aiki kuka fara kuskurantar da masana za ku kada kanku ne cikin bala'i in baka ginu ba ko da kake da'awa ta shekara uku hudu biyar ilimin ka an kwarhe shi an kare baka da sa'ani baka iya zuwa waɗanda ka ce wajen su jahilai ne ka ɗauki karatu kenan kuma dole ko dai ka aje karatun ko ko ka koba dabirta kana ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u abba in ka ginu a ilmanci kuma ina kira ga malamai musamman a kowane yanki inda akwai malamin da ya san wani fanni a yi haƙuri a je wajen su a ɗauki waɗannan fannunuka malamin da ya kore a tafsiri a koya muku usulul tafsiri da tafsirin malamin da ya kware a hadisi usulul hadis wal hadis malamin da ya kware a ilmi kaza a sa waɗannan malaman su sanya karatu a ranaku daban-daban matasa a samu matasa su je su ɗauka wallahi nan da yan shekaru kaɗan sai ku iske a kowane fanni matasan mu sun kware in suna magana an sa a ilmance suke magana amma kowa karatu da kuma jiji da kai game da karatu in dai bakin gidan kula da ɗakin matarka da ungoku ba karatu bane ka yi duk abin da ka ga dama gidanku amma ran da ka fita wani wuri ko an ce ka yi karatu kana ce kai baka karatu ba ke dan ka san wallahi karya kake da haka man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawani duk wanda yace yana son gaba as-sadr ma'ana yake son gaba qabla awanihi kafin ya nuna inji sha'ib inji larabawa kenan wanda ke son gaba kafin ya cancanta baka tsaya kan giru ba baka karantu baka zo ka dauci gaba faqad tasadda li hawalihi hakika ka gitto ma wulakantar ka zaka wulakanta Allah kai mu da tsari wannan shine bakin abin da zan iya cewa dukkan yan uwa da suka kawo gudunmawar su cikin wannan tafiya da waɗanda muka sani da waɗanda ba su sani ba da waɗanda suka yi muna addu'a ko kusa ko nesa a waɗanda ba suna waje suna wani wuri duka Allah ya san kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi ga Sheikh Malam Abdul Mu'min nan zai rufe muna da bayani na ƙarshe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh